بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana a daidai wannan rana na tara ga watan Ramadan shekara ta 1946 wanda ya dai tara ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya ce wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama kina musu lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis abba ya nuna da yakiya wastakbar yayi kuma girman kai wa kana minal kafirin ya zama daga cikin kafirai wa qulna sai muka ce ya adamu ya kai annabi adam uskun anta wa zawjukal janna ka tabbata ka natsu a kai da matarka aljanna wa kula min haragadan haythu shi'tuma ku ci a yalwace abinda kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusanci wacannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku zamo daga cikin wanda suka sa amma Allah ta'ala suka zalunci kawunan su Allah ta'ala kamar yadda bayani ya gabata a wannan aya ya sharrafa annabi Adam da ilimin sa akan mala'iku yayin da ya gaya musu cewa inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun cewa zai halicci ɗan adam da zai yi da turbaya zai halicci mutum da zai yi da zai halitta shi da turbaya idan an halicce shi din to zai Allah ta zai fifita shi akan su zai ba shi khalifanci a duniya sannan kuma su miƙa wuya ga abin da ubangiji ya zama yayi hukunci malaiku sun yi tattauna tattaunawa ne neman ilimi na neman ƙarin sani daga nan kuma Allah ta'ala sai ya ga dama ya nuna wato falalan annabi adam akan waɗannan mala'iku saboda haka ya ba shi ilimi da ya ba shi ilimi sai Allah ta'ala ya umarci waɗannan mala'iku da dukkan su faɗi su yi ma annabi adam sujada sujada ta wato ban girma da kuma sujada ta wato gaisuwa ba sujada ta ibada ba Allah ta'ala zake cewa fasatul mala'ikatu kulluhum ajma'un a wani waje sai mala'iku dukkan su suka yi sujada baki daya wannan yana ƙara nuna cewa mala'ikun da dukansu na wannan lokaci da Allah ya halice su sun yi sujada sabanin wanda ke cewa wasu wasu dangi ne daga cikin dangokan mala'iku kawai ba duka ba ko wanda ke cewa mala'ikun da suke sama ta kusa ce a ibn taymiya yana cewa wa man qala khilafahu duk wanda ya ce ba wai mala'ikun ne duka ba faqad rada al-qur'ana bil kadhib wal buhtan ya tunku da qur'ani zahirin ayan qur'ani da shashi fadin sa kawai لأنه سبحانه قال فصدر الملائكة كلهم أجمعون سبحانه الله تعالى شيء كواي ملائكونا دكسوا سيسكا فادي سكا سجدا باكي دا وهذا تأكيد للعموم wannan wato karfafa sakin magana ne baki da kuma game magana baki da Allah ta'ala ya game ya ce al mala'ika al bilam ne ya istaghraqa jami' al mala'ika ya kunshi dukkan mala'iku sannan kuma ya ce kuma kulluhum shi ma wannan siga ce min shaykhul umum ita ce ma babba cikin su sannan kuma yanzu yace asma'una wannan duk yadda yana nuna maka cewa mala'ikun nan duka suka yi sujada Allah ta'ala sai yace illa iblisa sai iblis wannan malamai suka ce kore isnad kore istithna'i ne to gaciya ce munqati ko kuma muttasil wanda suke cewa munqati saboda iblis baya cikin magana mafi inganci baya cikin su mala'iku din to da tsakanin malaman larabci akwai magana cewa ana iya istithna'i munqati ah shin wannan istithna'i munqati ya halatta istithna'i min ghairi jinsi mustathna minhu ko bai halatta ba wasu daga cikin malamai suna ganin ya halatta almuhim dai nan ubangiji kasancewan iblis yana cikin dandazon wanda yake kai kawo cikin mala'iku ko da bai zama mala'ikan ba to yayin da Allah ta'ala ya umarci cewa mala'iku idan na halicci annabi Adam fa qa'u lahu sajidin ku fadi ku mishi sujada to wannan ya sa shi ma iblis ya shiga ciki tunda shi ma yana cikin su ya shiga ciki kasancewa baya cikin jinsu su wannan ba dole bane saboda dama a larabci ba ma kowa ne ittifaki cewa ba dole bane in istithna ya zama min jisin mustathna min wato idan ka ce ja alqamu illa himaran a wannan wasu daga cikin malamai wannan ya halatta kai togacin dukkan mutane sun zo sai jakin su musamman ya zama jakin da ba shine abin wato kullun an ga su da an ga dace kamar bafulata ne a ce ko bafulata ta sai da ƙwarya nononta sai aka ce ta zo amma ban da ƙwarya ko kuma ta zo sai dai ƙwaryanta to wannan wani abu ne da aka saba sanin cewa ita ba ta ba a an ga ta an ga wannan ƙwarya saboda haka tunda akwai al-mafhumul muqaddar to ya halatta ayi istithna'i min ghairi jinsi musaffana minhu in kana hunaka al-mafhum muqaddar saboda wannan a larabtan ma wato ya halaka din Allah ta'ala sai ce aba sai yaki wastakbara sai girman kai wa kana min al-kafirin sai waye gari ya zama daga cikin wato kafirai a wannan ko ya zama wasara min al-kafirin wato sai ya zama daga cikin kafirai wannan sai zama wawun ko istinafiya ce ko atifa ko kuma muka ce wa kare min alkafir wannan wawun ta zama wawul haliya ai yayi yayi girman kai ya ki bin abinda ubangiji ya gaya mishi a halin kasancewa shi kafir min alkuffar a halin kasancewa shi kafiri daga cikin kafirai a wannan abinda wato iblis yayi ma Allah ta'ala yayi mishi wasu laifuka tsarara akalla ta ita guda hudu ko guda biyar wanda ya sanya dole iblis kawai wato ya zama ya zama wanda ya fi kowa zama matsiyaci na wato da a halittar ubangiji ya zama ya tsinci kashi a cikin halin tsiyace wannan na farko kafirci ne mai ubangiji ana ala talaka wa kare min kafir ya zama daga cikin kafirai sai kuma shi ma ubangiji sai ya sakalka masa da sakamako wanda ya dace da irin abin da ya masa tunda ya kafirce ma Allah ta'ala shikenan ubangiji kuma sai ya sanya shi ya zama iblis din da gaske wato ya zama mublis ya isin minan najati aw min min alkhairi aw min rahmatillahi ta'ala idan ya lama wanda ya cire tsammani daga rahmar ubangiji ubangiji ya riga ya ya la'ance shi haka babu wata rahama da zai samu wannan shine ma'anar iblis din kamar yadda muka faɗa a jiya sannan kuma ya zo yi ma ubangiji girman kai wasaba wastakbar ya yi girman kai ma ubangiji ya yi girman kai kuma ma annabi adam to kuma ko da ya ce zai ma annabi adam girman kai daga baya dai abba zai kalli annabi adam ba zai kalli wanda ya sa shi to da yamma Allah ta'ala girman kai shi ma Allah ta'ala shi ma sai sakanka masa da sakamako wanda ya dace da irin wannan laifin da ya masa Allah ta'ala sai ki cewa fakhruj innaka minas sagirin sai ya bashi as-sagar as-sagar shi da kaskanci ubangiji sai ya sai wato ya sakanka mishi da wannan da wannan zunubi wanda ya dace da irin wannan laifin da ya mishi shine wato kaskanci da ya bashi sannan kuma sai ya dinga tattaunawa da Allah ta'ala tattaunawa na banna abinda malaka kira al-qiyasul qiyasul alƙiyasun fasit ƙiyasi na wanda yake ɓataccen ƙiyasi kawai shi da kawai an da aka misi fara cewa ana khairun min khalaqta min nari ma khalaqtahu min tin wannan ƙiyasi yake sai ma ubangiji yana sai buga ma ubangiji misali alhali ubangiji da misalin nasa da shi kawalan nasa da komai ubangiji ya halitta masa abinsa da wayan nasa saboda wannan shine al-mujadala bil batil ko kuma al-qiyasul fasit to saboda haka da yayin ubangiji wannan sai ubangiji ya sadarka masa shi ma da sakamako wanda ya dace da irin wannan mummunan ta'adi da ya masa sai ya zama ya zama duk inda yake a ra'ayin da shedan zai kawo ra'ayi ne wanda za a kushe masa Allah ta'ala sai cewa fakhruj min hamal umar fakhruj min hamal umar shi wato ka tafi ka zama duk inda ka je abun kushewa ne abun aibatawa ba kuma kamar da za ka zo da wani ra'ayi da za a yabe ka kai sannan kuma Allah ta'ala sai cewa fa fasaqa an amri rabbih ya lama ya fita daga umarin da ubangiji ya masa yayi fasikanci to yayin da yayin ma Allah ta'ala fasikanci Allah ta'ala sai ya saka ka mishi da sakamako wanda ta dace da fasikancin sa shine Allah ya tsine masa Allah ta fakharuj min hamad umman madhura madhura shine al-matrud an an rahma wanda Allah ta'ala ya kore shi daga rahmar rahmar sa baki daya a wata aya yake cewa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma lallai la'anta ta ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako kaga ya sami abin da ya samu dama can saboda abin da yake yi a gabani kafin a halci annabi adam na yi ma Allah ta'ala wato bauta da kuma yi mushi da'a Allah ta'ala sai ya bashi abin da ya bashi na tagomashi mai girma amma yayin da yace yaki aba wa sakbar fa fasaqa an amri rabbih yayin da yace yaki ba zai yi ba kuma ya fasikanci Allah ta'ala sai ya mai da shi wanda kowa zama tsiya-tsiya sannan kuma sai ya sakalka mishi da wato koran shi da yayi daga rahamarsa kuma ya kore shi daga aljanna sannan kuma a yayin da ya shelanta ma kanshi cewa shi yanzu ya riga ya kulla daban adawa tsakanin shi da bayin Allah manya na gargaru Allah ta'ala sai ya shelanta cewa to fa innaka rajim ka je din a wajen manyan bayin Allah wanda suke sau suna suke jibintan al'amari na duk inda kake zaka zaka zama kai rajim ne ai marzu wato zaka zama ana jifan ka zaka zama ana la'antan ka zaka zama kuma duk inda malaiku za su ganka za su zama wato su ma suna wato hantaran ka suna neman ka neman ranka to waɗannan laifuka ne guda biyar wato shi iblis ya yi ma Allah ta'ala Allah ta'ala kowanne laifi ka duba gani sai sakan ka mata sakamako da ya dace da laifinsa kaga na farko muka ce akwai kafirci ne wa kana min al-kafiri akwai kuma al-istikbar aba wa sakbara akwai al-mujadala bil batil inda yarinka yarinka wata tattaunawa da Allah yana bukama wa ubangiji hujja da banna ba da kuma ƙarya ba wai da da gaskiya ba ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wala kaga yana yana kokarin shi kifa ne shi bai da yayi da ba sannan ko banda wannan ya zama mutum ne wanda yake mai bataccen ra'ayi mai mummunan ra'ayi ra'ayi ne wanda in an ga wannan ra'ayi nasa ya kamata a kushe masa Allah ta'ala sai kira shi da mad'uma malhura sannan kuma ya zama mutum ne mai fasikanci banda kuma fasikanci da fita daga wato biyar ubangiji ya kuma zama mutum ne wanda ke al'iba a baɗin ya ƙi ya yi ma ubangiji biyayya wannan Allah ta'ala shi ma sai ya sa aka masa da ya zama ƙeƙashashe ya zama kaskantacce ya zama kusashe ya zama la'ananne ya zama kuma jefaffe waɗanda su ne wato abubuwa guda biyar da ya ma ubangiji kuma ubangiji kuma sai ya haɗa abubuwa guda biyar ya ba shi su baki ɗaya to idan ka yi shaddaburin waɗannan zai fuka guda biyar da kuma wannan wato hukuma da ubangiji ke mai irin waɗannan laifuka za a ga zai wahala a samu irin laifuka guda biyar tare a bawa face sai ya zama mafi sharrin bayi a baka sakuwa mutakar aka samu wanda tara shi da iblis ya tara asalin sharri baki ɗaya wannan abuwa su ne asalin sharri ba ke duk inda ka sharri to sai ka samu ta samu tana da asali cikin a cikin ɗabi'an iblis duk inda ka ga sharri daga cikin sharruka da ake da shi a ban ƙasa idan ka duba zai kaga tana daga cikin in wataƙila sai dai abin da kana son ka cire sai ka cire jahilci tunda shi wato bace wanda ya bacewa ne na ya sani da gangan aka tashi sani eh to in wannan ne sai wataƙila amma ka ko a jahilcin ma to a tunda ya shirin ta fasikanci to anan kuma zai samu jahilai sai dinka kuma wato ya dinka tuttura su suna saban Allah ta'ala ba sani ba malamai suka cewa ba yadda za a yi mutum ya tara waɗannan abubuwa guda biyar da laifi sai ka same shi a cikin bayin Allah ta'ala shi shine ya fi zama sharrin makana mafi sharrin matsayi da Allah ta'ala zai za a samu wani bawa da mu'amala da ubangiji yana saba masa sabanin annabi adam haka annabi adam da yi laifi nan da nan shi bai zo da waɗannan laifuka ba sai ya sakankance ya yi nadama ya koma ga Allah ya ce ya tuba a kaga kafirci wanda wannan ɗabi'u guda biyar mu ɗauka mu ɗabbaka shi a rayuwar mu na yau da gobe mu kanmu kaga aka ce kafirci shine wato mutum ya bujire ma Allah ta'ala ya koma yana mummunan zato ga ubangiji ko dai ya ce ubangiji na da ɗa ko ya ce ya an haife shi ko ya ce kaza ko ya ce ma babu Allah ko ya ce Allah bai adalci ba ko ya ce kaza kaga wannan mummunan zato ne ga ubangiji kafirci ne shi ko ya izgilanci mai lamarin addini ko ya rika cewa shi ba isa ga a bashi duka ba kaga kafirci yazo da shi shi al-i'radu 'ala Allah wa dhannu as-saw'i billahi ta'ala shine wato mutum ya zama yana muna na ubangiji zato kuma ya bujire ma lamarin ubangiji kamar da zaka samu masu kin kafirci da ilhadi a ban kasa suna suna wato daukan wannan matsayi wani ma ya ce babu Allah baki da wani ma ya ce shi wani abu ne sun saka gunki shi zai bauta ma wani ma ya ce Allah ta'ala ya haihu wani ma ya ce an haife shi Allah ta'ala ya kyauta haka shi kuma in ka lura da al-istikbar girman kai zaka in ka lura zaka gani wannan kuma shi ne galibin ɗabi'an masu girman kai a ban ƙasa na wanda Allah ta'ala ya ba su alfarma ko ya ba su mulki wanda za ka su kuma aikin su kenan su kuma ta wannan aiki na iblis ta nan za su ɓace za ka ga Allah ta'ala zai iya baka alfarma na influence tasiri a cikin al'umma ko saboda kuɗinka ko saboda mulki ko saboda faɗa a ji shi kenan wannan sai ka zama kana da girman kai ya zama in an baka shirya ba za ka ɗauka ba za ka yanzu wannan shi ma yanzu an yi kama da iblis a wannan a wannan ƙadami ɗin haka zalika idan wato tattaunawa ne da kawo hujja na banza da wufi wanda babu wani hujja kuma akai kawai kawo kiyasi ne wanda ba ta ce kiyasi kiyasu fasi ji malamai to a wannan za ga kuma shine dabi'a ta mazuwa san zuciya da masu kawo kirkirkiri a cikin addini bid'o'i za ga koyaushe in ka je sai ka ce da ka same su na kawo sojoji wanda babu gaira babu dalili a kansu Allah bai saukar da ma'azallahu ma'azallahu bi hamisu ba za ka ji suna buga maka wasu misalai yanzu zai yiwu a ce za ka je ganin gwamna baka kama kafa da wani baka protocol to yanzu za ka je shikenan ka je za ka roki Allah ta'ala ba kama kafa da wani wali ka ga yana buga buga maka misali yana buga maka misali na banza wanda ba ba yi da qiyasul fasid saboda ubangiji hal ta'lamu lahu samia za ka hada ubangiji ne da wani za ka hada ubangiji da wani gwamnan garin ne balle ka ce wai bare sai an je an yi kaza an yi kaza an yi kaza to wannan shine wato dabi'a ta mazuwa ta zuciya ko ko a ce a wannan wannan yanayin nau'in zikirin da ake yi a wannan a kaifiya sunfarin da kuke zikirin ba daidai ne a sai ne ce to yanzu la ilaha illallah ne ba daidai ba me muke yi halala muke yi kaza kaza kaza kaza kaga yana baka misali yana kawo al-qiyas ma al-fasid al-qiyas al-fasid qiyas wanda ke bata ce qiyas wanda kuma kamata ya tsaya ya kalla asalin abin da ake gaya mishi ba ana magana kan zikirin da ake ba ana magana kan wannan asalin yanda ka zo da shi sunfarin da ka zo da shi yanayin yanda ka zo da shi zaka yi ibada sannan kuma sai banna bannan ra'ayi wato zama bataccen ra'ayi da mutum da zo da shi mazmumin ra'ayi wanda ga shi ɗabi'a na duk wani wanda yake ya tashi ya ta karkare ya tashi haikal yana son ya ga bayan gaskiya ko dai daga cikin munafikai ko daga cikin kafirai ko ma daga su din baki da Allah ta'ala da bari ya ba da labarin cewa waɗannan duka za su dinga mara mutuna baya za kuma su dinga kashe kuɗi saboda su kange mutane daga daga wato hanyar ubangiji sai da kawai ubangiji ya yi mummunai wato bushara cewa fasa yin fiƙun ha kuma ta kuna alaihim hasara sun mai yuglabu za su ci gaba da kashe wannan kudaden za su ci gaba da haɗa kai da ƙarfinsu da kominsu da gwiwansu da waye wajen su ga bayan addini amma Allah ta'ala yana cewa za ta zama da dama a wajensu dan ba isa a rike addininsa ba to wannan kaga shi ma ɗabi'a ta kashe ɗan yadda ya tashi sheran ta ce shi kawai yanzu ma zai tafi da zafafi yaran annabi adamu na da duriyarsa sai ya ga bayansu sai wata sai ya shirka ɓanna a ban ƙasa sannan kuma banda wato fasadun ra'ayi sai fasikanci fa fasaka an amri rabbih Allah ta'ala ya faɗa cewa daga cikin ɗabi'ar na shedan akwai fasikanci fasikanci kuma abinda za ka gani mu kuma a rayuwar mu na yau da gobe shine ka ga wato galibin wanda shi babu ruwansa da labarin addini babu ruwansa da yima ubangiji da'a shi ne ma yake yi abinda zai zama akasin da'a ga ubangiji bal shi a cikin zuciyarsa ma ya zama al'ibahi an aka ce in laraba suka ce al'ibadi shi ne wanda shi nema yake yi kawai duk wani abin da ke na haram a zo a mishi kwaskwari ma a mai da shi halal dan giyan nan yaje ya mata kwaskwari ma a ce a'a an an ce a shari'a musulunci dokan kenan a kashe wanda wanda ya riga sai zo yana ganin ita ina ne da samu kusa a wannan nasu ce shi bai da ba shi bai da ba baki da wanda shi ake da ibadi ko kuma zina sai ce a'a ai shikenan ai inda an yadda ko wani abu a kaga zai koma abin da Qur'ani ya faɗa mutakhidi akhdan yana yana da kan wasu wanda za su zama kawayen shi ko kuma abin da ya kama da wannan zai taima abin wani kwasfari ma yana kokarin yada banna a ban kasa ya zama dan dan duniya baki da Allah ta'ala ya tsare saboda haka waɗannan abubuwa guda biyar mutukar aka mutum ya dauki koda asali daya in ya je in ya ce zai dauki asali na wato wannan ba yake da suna kafirci kaga ɗabi'a ce ta shaidan in ya ce zai ɗauki asali na wato girman kai ɗabi'a ce ta shaidan in ya ce zai ɗauki asali na fasikanci ɗabi'a ce ta shaidan ya ce zai ɗauki wato na kiyaye kima Allah ta'ala biyayya wani ɗabi'a ɗabi'a ce ta shaidan wanda duk waɗannan abubuwa ne na shaidan wanda idan mutum ya ɗauka guda ɗaya kaɗai ya isa ya isa wato ya zama ya jijjigo mishi imanin nasa ya tugo mishi imanin nashi muƙabilin haka kuma shi na samun mutum da imani ya sakankance ma ubangiji dukkan komai nashi yana ganin ubangiji shi ke ta cewa a duk numfashin da yake yi a kaikawarsa da yake yi a tsayuwarsa da yake yi rayuwarsa baccinsa mutuwarsa duk komi ya yarda cewa ubangiji shi ke ta cewa shi ne gidan kuci banda wannan kuma a sami shi da cikakken tawalu ya wato a saukar da kansa ga ubangiji ya saukar da kansa daga ga shari'ar Allah ta'ala sannan kuma a same shi yana bin alqaul yana faɗan alqaulul haqq magana da gaskiya in zai buga misali yana da alqiyasu sahih qiyasi ingantacce kar ya ringa buga Allah ta'ala misali da banna a'a yana buga misali misali wanda take wato na gaskiya ne wannan yana taimakon gaskiya kuma yana yin hukunci hukunci na adalci sannan kuma yana Allah ta'ala da'a yana ba mazan shi da'a sannan kuma yana fatan abin da ke hannun ubangiji to wannan shi ne muqabilin wannan dabi'a ne shi da in aka samu ɗaya daga cikin shi kuma wato ga imani amma ba ya tawalu an samu Allah in an samu ga imani ga tawalu babu da'a an samu Allah in an samu ga imani ga tawalu ga wato da'a ga Allah ta'ala amma kuma baya buga misalai ta daidai wato baya inda tattauna ba tattauna magana ta adalci da gaskiya za a samu matsala zai ya samu kansa duk mutum bidoyi bai sani ba saboda dukkan niyya baya zama wato ya fitar da bawa a dan kawai ya yi kyakkyawan niyya sai ya dace to ka faɗa daidai ka aikata daidai wannan shine dacewa sannan kuma banda wannan kuma a samu kuma yana fatan ubangiji ne abin da ke hannun Allah ta'ala ne da kuma abin da manzon shi ya wato shari'a ya shar'anta a ban kasa to idan mutum aka samu mutum na da irin wannan ɗabi'a aka samu wato al'umma sun rungumi wannan ɗabi'a to shikenan al'umma suna cikin alheri amma aka samu waɗannan ɗabi'u na shaidan al'umma suna haba-haba da su to yanzu kuma al'umma suna cikin fagamniya suna cikin bala'i lallai shaidan bai samu nasara akan su in ba in ba su tashi sun yi da gaske sun sun yaƙi wani ɗabi'u nasu ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka ni yanzu aka samu wannan ƙoƙarin a cikin al'umma yana yaƙi da kafirci yana yaƙi da fasikanci yana yaƙi da girman kai yana yaƙi da wato ƙin da'a ma Allah ta'ala yana yaƙi ko wanda duk ya shi ya kamata a tallafa masa a taimake shi sababu yana daga cikin masu wa'azi ne ko yana daga cikin masu mulki wani wajibi a taimake shi bai kuma kamata a zo a koma ana kushe masa ba ko da yayi wani kuskure wajen ɗabbaka waɗannan abubuwa abubuwa da za ka yan hizba da yi ko da abu dole mu taimake su suna taimako suna yaƙi da kafirci suna yaƙi da fasikanci suna yaƙi da balla a ban ƙasa sau da aka dole ka taimake su dan an ce dan da can an ɗanyi kuskure ko kaza ko kaza waye wa dama waye wa kake waye dama a cikin abin da yake ko a cikin gidan shi tsakanin shi iyalansa baya kuskure sau da aka sun yi kuskure dole a haƙura amma sai a kalli alherin da suke yi kuma a cikin wani goya musu baya akan wannan alheri sai abin da wasu daga wasu wanda ba su da rabu su suke kawowa wajen cewa wato wai ubangiji bai mashi iblis adalci ba a bai bashi dama ba bai bashi amma gashi annabi adam shi baya ya wuce kuma annabi adam amma kuma ya ba annabi adam dama cewa bai mishi insafi ba za ka ji wani lokaci har a waƙe waƙe su da sauransu suna kira shi shedan shi shedan din iblis din da broken angel wato wai ubangiji ne ya samu shi kenan kawai kakkarya wings ɗinsa shi fukafukansa shi kenan ba zai ƙara zuwa sama ba to tsabar rashin adalci laifi ɗaya to duka duk wanda ya faɗa wannan shi kashi wannan magana ta kafirci ne a banza faɗan mun cewa ubangiji wai mashi adalci shi kashi wannan kafirci ne to amma in aka dai aka duba ma gashi mu da ku duka gashi mun zuza kullu lafukan su da yi ba laifi da yi ba ba wai wani abu ne ubangiji ba wai haka yake mai bawansa ba kuma ka ruba da kyau ka gani ko a shari'a musulunci duk wanda kaga an kama yayi wani laifin da sai an kashe shi kan an kama shi dubun dumu zai wuya ka samu shi ranar da ranar da kawai ya fara yi ana kama shi za ga akwai da mutum ake bashi duba ga ko mazinaci a ce wai an sai shedu hudu shedu hudu fa ba wai ba in ya je ya gani sai ya je ya ƙara ƙarne ma wani a ƙara ɗan dubawa kaga na biyu haba kan a gama duka minti nawa ne ka gama ai ya tashi an kashe ba ba su ake akan shi ba kan ya je ya dawo ya samu mutane wala an sun ga audaci sai ka addinin musulunci yana ba ya rama Allah ta'ala yana ba da dama shedan ina an ba shi na dama miki to za mu faɗi wasu daga cikin abubuwa da da na dama miki da ubangiji ya ba ya ba shi wannan shedan din kaga shi shi wato shi wato annabi adam ya kamata a kula cewa shi kanshi annabi adam ai ubangiji ya zarge shi lokacin da yawan da laifin kamar yadda ya zargi iblis shi ma annabi adam Allah ta'ala ba ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa qul lakum inna shaytana lakum aduwwun mubin ba ban hana ku kaza ba ban hana ku kaza ba ka da mushi ya zarge shi to zaka cewa shi ma wai ba a zargi annabi adam ba wannan babu shi amma shi me ya bambanta annabi adam da shi wannan iblis Allah ta'ala da ya zargi iblis ya iblis ma mana'aka an tasbi lima khalaqtu bi yadayya shi mu sai girman kai annabi adam kuma sai kawai can wata ayar cewa qala rabbana zalamna anfusana kaga kaga shi ya ya ya nuna cewa na zance kai na ya Allah ka gafi amma shi shaydan kawai sai ya fara kawo mujadala musu ana khairun minhu ni na fi shi kaga ya kamata wato duk masu hankali su tsaya su kula da wannan abubuwa sannan kuma a daga nan kuma sai ci gaba kuma da wato lashen takobi cewa sai ya ga bayan wannan wannan wannan bawan Allah da Allah ta'ala ya dora shi a kansa to kaga ina magana wani wani wani washi ba bashi dama ba a lokacin da ya ce ya tuba ba shi kenan ba shi kenan yana cewa ya tuba sai a ce to to dukuza shi kenan an gama da an gama ubangiji ubangiji ba wai ya halici bayi da kasa a ba saboda haka ma ya zama rahamar saharin da ya fushin sa to amma shi da lokaci daya yaushe ne ta taba cewa ubangiji shi yana nadama ya tuba sai dai nadama nadama na wato cizon yaka kawai haka irin nadaman da za ka gani wanda bai sami giya ba ka san akwai nadama za ka ga wanda mai mashayin giya haka ya zo inda ba a shan giya sai ta cizon yaka washi ina ma bai shan giya amma yana shan wani wani waje shikenan ya samu da abokan shan giya sai kuma ba to irin wannan kawai da mu shi da yake a ce shikenan ga wani nan yayi kaza ga bayan Allah ya sa ta bai amma ni ban yi ba amma kuma ni kuma ba zai hana kuma ya je ya ci gaba da neman nasa rabon ba wajen ya ƙara ya kice ma Allah ta'ala masu bin sa sannan kuma a kar kuma ta ba wai ubangiji ba wai lokaci ɗaya ne ya faɗi cewa wai a fada ma annabi adam su jira ba tun kafin a halci annabi adam Allah ta'ala ta tafi hijiri ya faɗi cewa za a ce a yi ma annabi adam su jira zan halicci wato bashar zan halicci wato mutum idan na halce shi ku faɗi ku mishi sujada ya faɗa wannan magana tun kafin a ci annabi adam a shi an bashi dama damar da ake magana ba a bashi to an bashi to tun a lokaci kuma ya dinka binne haƙiru da da wato girman kai da kafirci a ban ƙasa to shi na wata wasu daga cikin malamai su cewa kayan da kafirin matan a wancan lokacin ke amma ubangiji yana son ya bayyana da ya kafa hujja ya kafa masa hujja sai ya bari sai lokacin da wato asalin kafircin nasu za ta fito fili zai fito fili sannan kuma sai sai aka kafa mashi hujja saboda ya zama ya halaka akan wato hujja na tabbas a saboda haka wannan duk mai cewa wato annabi shi annabi adam an ba shi dama amma shi ibnu ba shi dama wannan kaga bai fahimci yana da sun shari'a suke ba duk inda kaje ka duba duk masu masu addinai suna bada labarin waƙi'in wanda wannan abin ya faru za ka samu shaidan shi ne kan gari shi ko annabi adam shi tuba yayi kuma har yanzu bayin bayin Allah ta'ala sun yi sa'a mushi ba zai sa'a mushi ba amma za ka gani kuma in an sa'a shi ma'ana tuba sai kuma ya sai kuma ya yafi to kaga wannan shine babbanci tsakanin bayin Allah na gari in an in sun yi sa'a masa suna tuba shi kuma wanda suke ke kasa su su kuma to kuma su ne tuba babu Allah ta'ala ya tsare a to sai kuma abin da shi ana ya faɗa ma da Allah ta'ala cewa wato ana khairun minhu ni na fi shi khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ka halce shi daga ka halce daga wuta shi kuma ka halce shi kuma ka halce shi da da yungu so wannan abin da ya faɗa din gaskiya ne malamai shi sa ta taunawa wannan abin da ya faɗa cewa wai wuta ta fi shirbaya wannan haka yake tabbas to kaga wannan amsar shi wanda za a bashi ta fusa guda biyu malamai suke bashi idan wato aka yi lausun lima tasliman jadaliyan a tsaya wato haka abin da ya faɗa haka yake to ubangiji yana raba rahamarsa ne yadda gada ba ahum yaqsimu da rahmatar rabbik ubangiji yana rabawa ne yadda gada ba ana iya samun kai ka ga mutum alheri ko da a ganin ida ne shi kuma amma ubangiji ya bashi bai wanda kai bai baka ubangiji sau da dama yana a cikin wato tsatsan kafiri sai ya fita da mumuni a tsatsan mumuni ya fita da kafiri a cikin wanda ake ganin su ciwa bayan a cin al'umma sai ubangiji ya fita da wani baiwa a cikin tare da su su kuma wanda ake ganin su ne manya kuma sai ubangiji kuma ce ba zai ba su bai wanda ya kai wani wancan ba to kaga shi ubangiji da abin da za ka ga ubangiji yana yin sa da wato hikima da wato cikakken hujja kamar yadda muka ba a bidisan mun taɓa faɗa wannan magana ku lura da kyau ku gani yadda ubangiji ya tsara lamarin lamarin shi kasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malin kama ma'aikin mu yana tsara lamarin Isma'il da kuma Ishaq kaga Ishaq ma'aikinsa Sara ce Sara ba baiwa ce Sara ya ce cikakkiya can ta fi da kima ta fi ta hadar kima idan mutane ta fi hadar kima ubangiji kuma da tashi ko sai sanya a tsanta aka rinka samun annabawa da yawa tibi amma ita kuma wancan baiwar ubangiji shi kuma sai mata wato baiwan ya bata a cikin tsanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ya fi annabawa da duka amma asalin ta amma kaga an bi sarsalan daga cikin iyayensa mata akwai baiwa dan kasance da ubangiji yake al'amarin sa ubangiji ba baka zuwa ubangiji kawai ka mushi wasu dokoki kai a karan kanka ba ka zuwa kai wannan saboda haka duk abin da ubangiji ya yi ubangiji shi ke da hikima gamsashiya kuma wato a aikace aikacensa kuma zaɓin su ga zaɓi ne wanda yake akwai azanci akwai iyawa akwai gwarancewa saboda haka yayin da aka samu manzo Allah wanda shi ne mafi cin halittu baki ɗaya a tsatsansa kuma aka samu mahaifiyarsa ita ce Hajar ita bai wace wannan ba bai rage manzo da komai ba kamar yadda shi su ma wa'atan ubangiji da ya ba su annabawa tiri wanda kuma baiwa su ma ya musu amma kuma kaga shi zuriyar annabi Isma'il annabi ɗaya aka samu shine ma aiki sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya ba annabawa da duka na Ishaq to da wani zai ga kamar amma ya ga zaben da aka ba annabi Isma'il ma aiki aka ba shi haka shikenan ya ya yarda da kasan da ubangiji ya masa to da ba dole bane wajen a shi a zahiri sinadarin wannan ya fi sinadarin wancan kyau ko girma ko wani abu falala kuma ka ce wai ubangiji ko dole ne kuma sai ka bi shi falala ta kowane fuska a ana iya samu ana cikin tafiya kaga an sami bambanci sannan kuma malamai suke cewa in an lura ita kanta wutan wutan wuta me take yi ne ita wuta abin da take yi shine wato kona kona abu halakar da abu da karar da abu wannan shine iya abin da wuta ke yi ba ce wuta ba wuta ba ta da amfani ba wuta ita ce makamashi dole a amfani da wuta amma dai in kan lura dai wuta muwa da muke da shi da wuta wuta ko dai mu kona mu dafa ruwa mu dafa abinci ba shi abin da muke kenan ba ko kuma mu karar da wani abu wani abu mu sa shi evaporate ko sama kaga mun karar da shi kamar ruwa ko abin da kamar da wannan ko kuma mu halaka mu halaka wani ko ba mai da ake ainihin da wutan wutan ce dai amma ita ko ita ko yunku za ka ubangiji ya mata ya yi abu da abu yayi a cikin ta akwai ruwa akwai kuma kasa shi kuma wannan ginshiki ne na rayuwa shi kuma kaga ita a ce wuta halakawa take ta amma ita ƙasa in musamman aka ta da ruwa za a gato a ciki ake samun rayuwa wanda kuma rayuwa jibo ne a wato doron ƙasa sannan kuma da ruwa ne da wannan ƙasan ake samun al'imara al'imara shi ne wato khilafansu da ubangiji ya ce zai bayar a ban ƙasa ɗin to duk wanda ba shi da waɗannan sinadarai guda biyu zai iya yi to al'imara wannan wato raya kasa din dole ana buƙatar ruwa ana buƙatar kuma wato turbaya sannan kuma malamai suka ce kuma akwai asabat da al-istiqrar ita kasa ta tabbatar da abu ne tana ƙara kama abin da ta tabbatar da shi kuma ta bashi wato tsayuwa tsayuwa na tsayin daka sannan kuma kasa ita kalantan da ya hau samanta to za ta ta girgiji ne ta mai da kalantan kasa wato duk wani abu na aibu to ita kasa ta tabbatar ta yi wani ta yi wani zaizayewa ta mai da wannan aibin kasa sai ta rufe shi kuma ta babu shi ta kalli matsala da cewa wajen ila tiliyal ardu masjidan wa tahura ita kasa haka take yau ko kashi wani ya je a wuri haka to wata mun hanga haka kasa ta yi girgiji ta zaizaye wurin kawai ta mai da shi kasa kuma dare kasa haka take sannan kuma kasa kawai ita ce take tarbiya za ka ga ruwa ne ya shiga cikin cikinta daga baya kuma sai ta fito maka da shuka ta tarbiyar ka haka saboda haka a shekara kasa ita ita ginshiki na rayuwa ta fi amfani ta fi dacewa ta fi albarka kuma saɓanin shi da ke cewa bayan wuta kaza kaza kaza kaza duk wannan abin da ke kawo wannan wato suturu tsushi ne kuma wato kiyasi ne fatacce ki sai kawo kuma wannan dai yana dai nuna maka cewa Allah ta'ala yana da gamsashen hikima da kuma adalci Allah ta'ala bai zalunci wannan bawa nashi ba iblis shi iblis shine ya zalunci kansa bai tuba ba da ya tuba da ubangiji ya yi shi ta ba bai tuba ba saboda haka kuma sai zama ubangiji shike da gamsashen hujja a kansa kuma shi kansa yayin da ubangiji tashi a cikin wuta Allah ta'ala da yake ba mu labarin abin da zai faɗa wato jawabin da zai yi gaba mai jawabi ga 'yan wuta bai taɓa gaya maka cewa an zance shi ba ba zai faɗa ba cewa zai yi ma ana bi musulunku kaga ni ba zan muku komi ba wato yana sai ya gaya muku cewa dama can wasu abubuwa ne daga muku rudi kaza kaza kaza kaza kaza sai haka wannan yana ƙara tabbatar da adalcin ubangiji to sai kuma abu na gaba da zamu yi magana Allah ta'ala ya ce a ya wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama ku sujada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujada wannan mala'iku wannan sujada da suka yi wani irin sujada suka yi sujada ne na bauta ma ubangiji ko kuma sujada ce ta wato ban girma da gaisuwa kuma ma sujada ta ban girma da gaisuwa wannan yanzu ya halatta mu a shari'a mu wannan malamai suna kawo ta duk inda ka je ka samu inda aka ce mala'iku da sun sujada ma nabi adam ko wajen sautin yusuf tafsirin da ake cewa wato an yi ma annabi yusuf sujada za ka samu malamai suna tattauna wannan matsalar wai dan a fahimci cewa wannan matsalar ba wai ba kowar abu ce ba ba wai haifuwar yanzu ne ko ji shi ko jiya ko shekaran jiya ba a wani abu ne da ma san malamai duniya sa tattaunawa tun a farkon tun ibn jarir al-qabari wanda shine a tarihi ya rasa da goma sha ɗaya bayan hijira shi ya fara tattauna ya fara yin tafsiri da aka samu tun daga wato fatiha hannasi aya da aya wanda shi akwai wasu tafsiran akwai irin su ibn abi hatim razi akwai abdullah as-sanani da sauransu amma da shi fara yin tilawa tun daga wato fatiha hannasi to shi kansa ya kawo da nan bayanganu na wato wannan ya abin yake asali a mutum durkusawa durkusawa iri biyu ne mutum ya durkusa kuma kace durkusawa ina da magana ko ka durkusa kanka haka ko ka yi ruku'i ko kai sujada wannan duk shine kuke kira durkusawa kuma duk shine sujud kuma shine arfu anan durkusawa da sunan wato abin da za a yi ma wani ilimi ne a malamai suke cewa akwai abin da ake nufatan bauta da shi shine wato idan aka yi shi ta fuska ta kololon soyayya wanda ka durkusa din soyayya ya sa kai masa wannan durkusawa din soyayya ta bauta ba soyayya ta ta ta ɗabi'a ba sannan kuma girmamawa ya sa ka durkusa masa sannan kuna neman yardan shi ne sannan kuma kayi haka ne saboda ka ƙara ƙasƙanta kanka gaba gare shi to irin wannan durƙusawa ba ga kowa sai Allah ta'ala irin wannan duk wanda ya irin wannan durƙusawa malamai suna cewa ya yi shirka shirka babba ya ce yanzu yadda nake sallah kaga sallah ya durƙusawa muke da muke yi mun miƙe mun durƙusa mun yi ruku'i mun tafi sujada mun ƙara har ma ubangiji saboda inda ya fi kamalan ƙasƙanta kanmu da muke gaba gare shi shi ne yadda muka sa goshin ma a ƙasa sai aka ce an fi karɓar addu'a a wani wajen saboda a nan ya fi dacewa karɓar maka addu'a ba a lokacin kare da kasa karkace to in yadda kake ma Allah sallah ka durƙusa ka miƙe ka yi maye haka ka koma kana yi ma wani bawan Allah wato da sunan bauta to wannan mutum mutum ya yi ma Allah ta'ala shirka shirka babba wannan fita ne daga musulunci Allah ta'ala yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah ka gaya musu sallata da yankana da rayuwata da mutuwata na ubangiji ne wato ka aba ubangiji wato tarayya a wadannan abubuwa to laka duk wadannan abubuwa da zaka yi da sunan bauta durkusa kuma yana ciki to na shirka shirka ne babba haka zalika ubangiji yana cewa annal masajid lillahi fa tad'u ma'a allahi ahada sa'id ibn jubayr yake cewa al masajid anan dabbi ne al masjid al masjid shine arabul arabu sujud gabobi da kake ma Allah ta'ala bauta da su yace to waɗannan gabobi da Allah ta'ala ya halitta maka kana bautar su Allah da shi kar ka zama ka bauta wa wani Allah ta'ala da su haka Allah ta'ala faɗa wa annal masajid lillahi ba wai masjid ne ba masjid din shi ma zai iya shigowa amma dai masjid wato wannan jami'i na al-masjid masjid shine wato al-a'ma'ul as-sujud sai na biyu shine mutum ya durƙusa ma wani dan ban girma dan gaisuwa dan girmama na gaba yanda ake faɗi a to wannan kaga shi ana yi ma wato wanda suke gaba da kai ne ba sama da kai ba sama da kai kaga ubangiji ne sama da kai amma wanda ke gaba da kai wanda sun girme ka watakila wanda ubangiji ya ba su wata wani martaba sai kake ganin a ba su martaba su ma barka girma ka durkusa ka ga yashe su a haka to wannan kaga an yi shi ne takriman wata fiyata an yi shi ne dan kawai girmamawa an yi shi ne dan wato ganin girman na gaba dan gaisuwa dan ban girma kawai akai to a wannan shi shi baya zama a shirka babba ba shirka ne babba ba saboda galibi wannan ba an yi shi ne wato khudu'an lillahi ta'ala ba ba an yi shi ne wato an ka kaskanta kanka ba abinda kake ba kuma kana neman lada ne ba ba kuma kana neman wato wani ka girmama shi girmama na bauta bauta ne ko soyayya soyayya ta bauta ba a in an tambaye mutum me yasa ya haka zai ce wai ai saboda gidan na kaza haka zaka ji ya faɗa eh saboda wato abin ya zama ɗabi'a in ana son a gaishe da mutum haka ake yi wannan shine abin da ake kira gidan na gaba ya zama ɗabi'a to shi wannan ba shirka ne ba ji malamai a kuma a da can a da can tun lokacin annabi adam har zuwa wasu lokuta har ma zuwa lokacin annabi yusuf an bar al'ummai idan za su gaishe da juna sa iya durƙusawa an bar su sa iya yin haka ne an bar su sa iya yi to amma ita wato ita shari'a manzo Allah kun san shi sa ibn wato Muhammad Abdul Wahhab ya yi littafin fadlul Islam mun taba kanta shi a masallacin nan a fadl daga cikin abinda ubangiji yake banci musulunci shine ubangiji ya ke banci musulunci da wani asali jijjige guda mai girma shine tushe kan banda toshe kafan balla wannan wani abu ne da abu addinin musulunci Allah ya keɓanci shari'a ma'aiki ya kuma ba ya kuma fifita shari'a ma'aiki akan sauran shari'o'i a daidai lokacin da wani abin da asali ba shirka ne ba aka ɗaga kafa wasu daga cikin al'ummai suna iya yi to mu a shari'a mu saboda a kiyaye janabi na tauhidi sai ka ji manzo Allah ya hana sai kai Allah ta'ala ya hana da can wato mutanen annabi Nuhu ai an halatta mun sa iya saka wato waliyansu saboda sun ga tana musu Allah har daga baya suka mai da su suna shirka da shi hoto wannan da sauran amma ga manzon mu ya hana mu wannan ya hana mu a suna da ana kai sabbin dabi'a to shi kawan balla a dan kawai mutum yanzu ya zo yanzu irin wannan lokaci na wato bayan azhar bayan la'asar ya ka ya ce zai nafila kaga ba shi ba bai ma Allah shirka ba ko kuma aka yace a bayan sallar asuba kafin lokacin da da rana za ta buro din nan shi ce zai yi sallar nafila kaga wannan ba za ta shirka yayi ba amma sai shirka ta hana mu wannan me yasa saboda a lokaci ne da kuma masu botan rana su kuma sai dabdalan su kaga tushe kaman banda to da mu a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo mana da da wannan asali babba na tushe kaman banda sai manzo Allah ya hana durkusawa daga baya saboda haka duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe wajibi ya ji cewa yanzu maganar durkusawa an ga an share ta har abada kuma durkusawa dan gaisuwa da bangajiya nake magana ba wai dan dama durkusawa dan dan wannan dan me yake da suna na bauta wannan haramu ne baki da muka ce ma shirka ne babba a yanzu ana magana durkusawa dan na bangajiya na cewa wani na gaba da ni ne wani na hango shi bari in durkusa masa tunda shi tsoho ne ko wani makamacin wannan wannan haramu ne haramu ne da manzo Allah bar mu karanta wasu daga cikin hadisi akwai hadisi da ibnu ibnu majah kyaftarwa daga Mu'adh bin Jabal Mu'adh ya zo daga Yaman daga Sham afwan Sham a lokacin nan suna karkashin mulki na na wato Byzantium ka kun san Romans iri biyu ne da ta Romans ka iri ɗaya ce guda ɗaya ce masarautar kin da guda ɗaya ne shine ta ta samo daga Hercules daga daga Roma ta Italy har ma zuwa wajen wato gabashi wajen Turkiya a yanzu amma daga baya da suka yi rigima sai aka rama aka raba aka samu akwai isar rumas akwai wasan rumas to isar rumas daga baya suka lokacin manzala su ne suka bawa a duniya kuma sayar kwata a kusan sanakon istanbul na yanzu to su kuma suke mulkin mulkiya wa kasan sham kuma a lokacin sadaka suke mulkin har ma a ita kasan sham ta tana da mata kamar wani wani waje da suke ji da shi saboda jerusalem da sauransu to kai mu'az ka je wannan wajen ka gani sai ka je ka ga ana yanda ake ma manya-manyan su gaisuwa idan ka tafi yanzu kana can ka je ka duba tarihin waɗannan mutane za ka ga ba durƙusawa suke irin namu ba ba kwanciya suke ba irin na yarbawa ba zama suke yi haka yadda an yi a fada ba mu je mu yi wani abu mai kawai da sujada sujada ba kuma durƙusawa suke yadda muke mu iyayen mu abin da suke yi daga nesa ne sarkin na can saboda ma ba a yi bari protocol ba a bari ma mutum ya ƙarasa wajen sarkin balle ma ya sa wata rigar guba je ya jefa mushi daga nesa ne ya zo ya shiga zai ɗan su da kansa kai ba za ka je kawai waɗannan abubuwan sai ka lokaci za ka mutu Allah to ga hadisi sai ya je fasada da nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ma hadha ya mu'ad sai ce me haka ya mu'ad me nake gani qala sai ce ataitu shama na je garin sham فوافقتهم يسجدون لأساقفهم وبطارقتهم لأساقفتهم وبطارقتهم na je na samu manyansu haka suke musu manyansu a siyasa manyansu a addini haka suke musu na gaishe suna durkusawa fa wadittu fi nafsi an naf'ala zalika ni ma sai ne sha'awa in yi maka irin wannan kai ka fitan canta ai maka fana hahu sai manzo Allah ya hana shi kaga manzo Allah sai ya hana shi shi yi yanzu ma'azu saboda Allah zai yi ma manzo Allah wannan ne da sunan wai ya zai bauta manzo Allah bayan ya riga san cewa larabawa duk manzo Allah ya hana su wannan ne abinda manzo Allah yake yaki da shi kenan yayi ne dan gaishe shi dan ba shi bangaji to me yasa yanzu muke son mu mai da wannan abu ya zama al'ada da ba za mu iya saukowa ma kuran ga dukan Allah ban mu hukunta dukan Allah akan ta ha gari ye gari irin Kano na aka fi samu wannan za ka ji ina yawan faɗa wannan magana wallahi za ka ga ko Katsina ko Kaduna ko ina ne za ka ga wannan abubuwan duk sun yi yayi sauki ni yanzu da kai da mafi na haka ina tsaye ina tsaye ba abin ko kadan ba ba da shayi haka muke yi mu ina tsaye ina tsaye yana zaune ina zaune in ta kama ma a tsayen zan zan bu bashi abu gaba abu na yana mun magana za ka fita ne ko kana nan zan fita ne a tsaye ba sai duk kusa ba ko baya ganin cewa na wulakanta shi saboda haka an yi kokari an gabata an hukunta sunna din haka banda wannan ga akwai a lafzin ibn hibban yace ma yan baki li ahadin an yasdu li ahadi bai kamata wani yayi ma wani mutumi sujada ba a lafzin imam al-hakim yace walau yan baki li basharin an yasjuda li basharin da ya kamata wani mutumi yayi ma wani mutumi sujada la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi ma mijinta sujada wato shi matsala bari ce a yi bace a wani lamarin ne imamu darimi wannan ina ta kawowa saboda a gane abin fa ba wai sauki da shi ba ba wai hadisi ɗaya ba wannan a wani lamarin ne imamu darimi a cikin musul jami'in sa da kuma ibnu abi shayba magana ce la yanbaghi li shay'in an yasjuda li shay'in bai kamata ga wani abu yi sujada ga wani abu ba ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لازواجهن inda zan iya barin haka da na bari mata su rike mazajen su haka a kuma abin da aka sani mata mata suna rubutun mazajen su ne me ake son mata su ne idan ya dawo daga aiki su mishi maraba su dauko abinci su bashi su waye su su wato mishi girmama shi su mishi bangajiya su gaishe shi wannan shine abin da matsala ke magana ba wai ana magana wai mutum ya zo ya ce wai in na durkusa wai mutakar ban jin cewa shi wannan wanda yake durkusa wai Allah ne ba ya halatta wanda yanda ya faɗa wannan kaga yana son ya lalata abubuwa yana son ya fasara fasara ba wai fasara za ku zo mu karanta magana magabata akan wannan dan wannan a ji cewa wannan tun lokacin asba'u tabi'ina ne har zuwa yanzu su suka kawo wannan wannan a wajen wajen fasarar wannan aya suke kawo waɗannan maganganu a banda wannan za ka ga wanda an samu wannan hadisan sun zo da ta hanyar wato sahabbai da yawa zo ta hanyar Anas bin Malik sun zo ta hanyar Mu'az wannan hadisi na Mu'az kamar da makaranta ya zo an samu daga hadisin Jabir an samu daga hadisin Abu Huraira an samu da sauran hanyoyi da ya zo hadisi ne wanda yake babu tantama kan cewa manzo Allah ya faɗa eh babu tantama kaga yanzu wasu na ganin cewa ai yanzu su wato hadisan manzo Allah wato ana iya samun zato a ba tantama harkar nan wannan zan iya zatsayin fara Allah cewa wallahi tallahi musalla fara wannan magana ni wannan kai na tsaye na faɗa cewa manzo Allah ya faɗa cewa ma kana li ahadin an yasjuda li ahadin walau kana zalika la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha wallahi tallahi musalla fara wannan magana ko ta taba bana yi ni ba ko tan taba cewa lalle musalla fara magana irin wannan magana ba wai magana ne na wani da zai ce wai shi yanzu yana ta tan taba ba galibi kaga yanzu ana ta kokarin madula ta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne lokacin da ake samu wani cewa bai da hadisin ba kan ka zo ka ce wa mata ta maki to kaga yanzu an koma tsakanin mu da inda kafirai ke faɗa dalibi ake cikin duhu kaga shi kenan ina da ake cikin duhu kaga sai mu daina dawa ke amma mu musulmai mu cewa aka mai kira ala basira basira shine al'ilm ilimi na tabbas amma kai ka zo ka ce kai wai tsammani ne ake yi wai haka wai hadisi ne da mutawatiri ba wai wai zalimin masu wadannan maganar mutawatirin wai ba ma san mutawatirin ba in ka in ka rike shi ka ce yi ta'arifin mutawatirin ba zai iya wani ya je yana ta hujja da hisra afa min dushi awham ya ma iya faɗin sunan littafin ba hisra afa min dushi awham littafi na ibn fodi littafi ne da na farko ibn fodi dama can ba ya rubuta littafin ne dan ya magana kan hadisai ba ya yi magana ne akan al'adu na hausawa yake faɗin cewa ba daidai ne ba kuma saboda haka in ya faɗi ya kawo ta magana guda ɗaya kan mutum wata biyu wannan hujja ce ana magana hujjoji ka je ka kawo wani magana hisra afa min dushi awham a nan za ka gani ni akan ma wanda littafin ma na yi ɗaya rubutu na farko rubutu na farko wanda gina na farko akan wani littafin ne littafi na karami ba ba akan wannan ba akan wani wani hadisi da ya rubuta ibn fodi ba wai malamin hadisi bane shi kuma da an tashi wajen ana maganan hadisi sai in ga ko sun gata ba ana zuwa wajen wanda suka san abin ne yanzu tari yana communicable disease ne kawai communicable disease ba kai kana da baka magana ne ana zuwa wajen likitoci ne sai shi magana kuma idan mutum ya faɗa ya ce zai fita daga abin da rikici suka faɗa to da ga wato ya zama ba shi hankali kenan yanzu an zo ana magana yan injiniyoyi duka za su yi ba su yi magana kai kai da a cikin kawai injiniya ba sai ka shiga harkar su sau da aka su malaman hadisi in suka faɗa magana suka ce kaza wato tabbatacce ne wallahi manzo Allah ya faɗa to wannan malamin suka ce ya hasul bihi al-ilmu nazari akwai mace da tsakanin al-ilmu nazari ko kuma wannan abin da zaka kira wani ilimi wanda yake waki wanda ake gani dan shi mutawatir a iri biyu ne akwai yaqini al-qad'i shi ne a ce sama na sama na sama kasa na kasa mu a ce lalle akwai masallacin gidan wato akwai masallacin sakin dutse wannan a samu mutane saba'in sun gaya maka sun ce sun gani sun taɓa sallah a wurin ba wannan abu yana yaƙini ba ka yi tunkuɗe shi kaga wannan in mutum ya ce zai tunkuɗe shi ma sai a ce bi da hankali to akwai abin da shi kuma galibi ba wai shi ma mutuwa tirin ne amma wanda ya san amma sai ga wanda suke ahalul ikhtisas wanda suke expert ne a wannan bangaren malamai suka zo suka ce maka wanda suka kanta kimiyya suka ce kaza kaza ne suka yi ijma'i kan wannan ga bincikensu abin da ke nunawa kai a suwa kuma ka zo ka ce ba daidai to malama ne suka zo ka ce dalle manzo Allah ya ce inna al-amalu bin niyyati ta ina saboda suka ce sun duba qara'in ne kai abubuwa kuma ke sa a ji cewa manzo Allah ya faɗa da gaske tabbas abubuwa ya da yawa qara'in suna da yawa da gaske akwai wanda suka rawaito manya Malik ce an ibn Umar an Nafi an ibn Umar wallahi mun yadda Malik ba wai idan manzo Allah ƙarya ne nafi zai mazala ƙarya ne ibn umar shi ƙarya yana shi fara ƙarya haka malik ce malik an zuri an anas qatada an anas sai za su ƙarya ne at-tauri malik sai sun rubuta sun wajen daga ayyukan sayyid al-ansari daga amra daga aisha wa zai ƙarya a wurin da baka ce zargi to wannan ko guda ɗaya ne dai balle ko a samu hadisi wani ya rubuto wani wannan ya mara baya malik ya rubuto a tauni ya mara mishi baya sufyan ibn uyayna ya mara mishi baya duk suna rubutowa daga yahya ibn sa'id al-asadi kuma kace ba kariya suke yi ko wai wai zato ake tsammani ake kai kake zato wallahi tallahi duk abin da tabbata daga ma'aiki in kaga ana magana cewa to ana ta kaman inganta sa ne amma dai ya inganta magana ya kare kuma tabbas ya faɗa saboda haka wannan maganar a ce wannan wannan hadisin ba bai tabbata ba kawai na rubutu akan wani galibin ku lura da kyau ku gani masu waɗannan maganganu da ba wasu haka nan ba ko ba kuma ba suna karanta ba da suke zuwa su karanta su karanta mutane ba da yi magana wani sai akan gishi amma shehu usman shehu usman Allah ya ji kansa amma shehu usman malamin hadisi ne shi ka kitabun da kazo kana faɗa ba ba a cikin tafsir ba littafi da kan bid'a ba malamin hadisi ne ba so wani kuma na gani shi ba ba harkar shi bane ko da yaje can waje kawai ilami ne masu kuma je karanta ya dawo ko da ake cewa lalaci waye ba duk tara ake mishi ba abin da kanta ƙarya ke yi ba su kawai karanta amma yanzu ya zo kuma ya ce kuma abin babu shi ya zo ya ce ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani wasu kuma za ka ga duk tsari daga garsunan fito da sunan kaza da suna kokarin su lalata sunan baki da wannan idan muka ce za mu bar waɗannan abubuwa wallahi idan muka ce za mu bar waɗannan abubuwa to a daidai yanzu da ake samun yan qur'ani suna cewa ba ba su hadisan ba kaga shikenan waɗannan sun musu fada shikenan kaga sai hakura saboda kaga abu ya lalace ba da za a yi a cewa za a bar mutane haka kawai su fito su dasa gaba ga sunan sunanin manzon Allah kuma a koma ana kokarin haiba na sunna ana kokarin cire daga zuciyar mutane wannan shi ne zaka ji yanzu jahilai kana ba su hujja sai su ce maka ai wannan ai na iya kuskure ba an ta ne ka yarwaito na iya kuskure ba da kuma ya kuskure masu ne a do amma an gama bincike an gano ba ai kuskuren ba in aka kuskuren kuskura kwarin shi a rubuta littafi ka kan kan wannan Malik hatta da hadisin da ya shi kadai ya rubuto ana da rubutu ake ana ghara'ibu hadith Malik ghara'ib so malamai malamai ba aka suka ba in baka san wani abu ka je kawai ka kamar masu sani su magana yanda dai ba ka sa ba likitoci harka baki a harka da Allah mutane su rika shi kuma a rika ganewa ko wanda kai ya sa baki akan abu da bai sani ba a tambaye shi a ce kai ka sani ne to da kai shi kawai tunda kai ba dalibin bane kamar mutane a ci gaba da da wannan saboda haka wannan hadisin tabbas ni na ce muku zan iya rantsa ku da Allah manzo Allah ya faɗa wannan hadisi ma yan bazai li ahadin an yasul li ahadin manzo Allah ya faɗa wannan magana tabbas ba na kotun ta ma saboda ya riga bi ta hanyar dama manzo Allah ya faɗa kuma ko da bai zo ba ko da wani mutum ɗaya ne irin Malik aka ce ya ruwaito daga Nafi daga Ibn Umar daga manzo Allah ni na yadda na san waɗannan ba makaita ne ba kamar kai ne yanzu ka zo ka ce wani wanda ke smoke fasin na gwamna ya ga maka wani abu baka zo ka rantsi ba za ka rantse ka yanzu su ba su nashi abba yanzu ya ce gashi gashi abin da ya faɗa sai ka ce ba shi ba magana shi bane to dan me ba za rantse ba saboda haka anan da yake cewa ma yan bazai li ahadin an yasu li ahadin cewa da bai kamata wani ya ma wani sujada ba al-maqariri a cikin littafin sa tajrid tauhid mufid yana hikatuwa daga imam ibn qayyim yace wala yan bazai a fi kalamin lahi wa kalamin rasuli idan kaji Allah ta'ala ya ce la yan bazai ko manzo Allah ya ce la yan bazai fi ghayatil imtina'i to wannan haramcin ma babban haramci akai an kai mutuka wajen haramcin sai ce Allah ta'ala cewa kamar kana wa ma yabghi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata ga ubangiji ya rikim aboki wato wani da ba to kaga wannan bai kamata ba ana magana kamata wa kishiyan kishiyan mafi zama daidai ba ana magana haramun ne haramun kaurin wahid to da aka cewa da aka yi ma yan bazai da ahadin an yasfa li ahadin ana magana haramun ne haramun ne har zuwa ƙarshen duniya wani ya durƙusa ma wani da sunan gaisuwa wannan ana magana haramun inji al-maqarisi yake cewa kuma haka ubangiji ya ce wa ma annamnahu shi'ran ma yamghila ba mu ba mu sanar da shi waka ba kuma bai dace da shi ba wannan yana nuna maka cewa ba ta yanda za ka samu zalla da mawaki ba zai ba zai yi ba saboda haka wannan duk qara'i ne da suke nuna cewa wato idan mutum ya in yayi ma wani sujada ya durƙusa ma wani da sunan bangajiya da sunan girmamawa to wannan abin da yayi yayi kafi kai kabira in kaba'ir dhunub kabira yayi ba babban laifi yayi yan shirku a shirkul asghar ake kiransa shirka ne babba yana yana wato kore kamalan tauhidi wannan abin da aka yi wato an yi abin da zai kore kamalan tauhidi saboda haka su wannan mala'iku abin da suka yi a lokacin abin ya halatta abin da su mutanen annabi su suka masa abin da suka a lokacin ya halatta ya halatta amma kuma a haka malamai suna cewa an yi musulta umarnin ubangiji ne kuma an bauta mushi ne da yin wannan abin in da maza Allah ya ne da maza da Allah ta'ala ya ce mu dinka kallon Ka'aba ba shi da kallo muna kallo ba umarin sa muke yi ba ba kallon Ka'aba muke bauta ba amma kuma kuma a lokaci ne kuma an karrama annabi Adam a lokaci ne an karrama annabi annabi annabi Adam kuma wannan tafsirin haka Imam an karanto daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin magabata bari mu karanta wasu daga ciki
lokaci minti biyar haka
a ya bari mu bari mu dan karanta wannan koda abin da ne sai mu sai mu kwana nan muka zo goma tashi a wannan fasarar cewa waɗannan mala'iku din su sun yi ma annabi adam bangajiya ne da gaisuwa ba bautar shi suka yi ba shi kuma amma bautar asali na ubangiji don ubangiji shi ba su umarnin shi kuma al'amir wannan shi ne ake bauta ba wai shi wanda aka ce a gina ma shi ba to shine ibnu abbas kamar yadda ibnu abi hatim razi ke rawaito yana cewa hadathana abu zur'a yana magana ubaidillah ibn abdul karim قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد ابن الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد دغ سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده دغ قتاده ابن دعوه السدوسي عن عبد الله بن عباس دغ عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كيسوا كانت السجده لادم اذا سجد ان يما النبي ادم بي والطاعه لله تعالى لا كما ga Allah ta'ala an ji fatanin farko ko dinda wannan akwai dacewa qatada ibn shi Abdullahi ibn Abbas amma zai zama ya tabbata dan ma'ana ce mai kyau wannan banda wannan ibnu jari al-qabr yana ruwaitowa daga yunus ibn abd al-a'la daga abdullah ibn wahab daga abdullah ibn zaid ibn aslam wannan atba'u tabi'in wannan tsaran yana daga tsare ko imam malik fa ka dan ka dan malik ka fahimci cewa durkusan da ba wai zaka fara magana ba abdullah ibn zaid ibn aslam yake cewa zalika sujudu wannan sujudan da wannan mala'iku suka yi tashrifatan ban gajiya ce aka aka wato annabi adam kama sanatul mala'ika li adam okay yana maganar sujudan da aka yi ma annabi yusuf izi kamar da mala'iku suka ba annabi adam tashrifatan su ma wannan bangajiya suka yi laisa bisujudi ibada ba su jira ce ta bauta ba ka ga nan nan kuce su da ta bauta ta yi daga musulunci su da bangajiya kuma wannan kabira ce su kuma a lokacin su an bari shi a kabari yake cewa imam kabari shi wanda ya rasu dari kuwa goma sha ɗaya sai ya rike ta aliki a wannan maganar nasa sai cewa inna sujuda abin da yake magana kare tahiyata abinda suke magana cewa wannan sujada an yi shi ne saboda bangajiya da gaisuwa ko kuma wa inna ma ana man zakara bi qawlihi inna sujuda kana tahiyatan bainakum anna zalika kana minhum al khuluqi cewa wannan suna yi ne saboda dabi'a ce a lokacin la ala wajhi al ibada ba wajen sabota ba Allah ta'ala da wannan da wannan da wannan sujadan ba min ba'dihim li ba'd sun saba wasu na na bi sama wasu wa ma yadullu ala anna zalika lam yazal min akhlaqin nasi qadiman abin da zai nuna maka cewa wannan yana daga cikin ɗabi'a mutane a baya ala ghairi wajhi al-ibada ba suna yi da suna suna bauta ma wannan mutanen ba min ba'dihim li ba'd qawli asha bani ta'laba yace ga magana na asha wannan mawadi falamma atana bu'aid al-qara sajadna lahu wa rafa'na al-imara yana cewa lokacin da wani wani yazo masa shi kenan sai muka durkusa saboda mu gaishe shi kaga wanda aka zo gaisuwa aka gaisuwa ya masa sai yake cewa wa qad ah, banda wannan sai bari in karanta magana na ibn al-arabi da ibn kathir sai mu kwara a nan. Ah, ibn al-arabi yake cewa ittafaqat al-umma malamai duka sun yi ittifaqi al-umma ma sun yi ittifaqi yake cewa ala anna sujud al-adam cewa wannan sujudan ayi da aka yi ma annabi adam lam yakun sujud ibada ba sai ta bauta ba shine ibn ibn kathir yake ya cika shi yake cewa wa qad kana hadha sa'idan fi shara'i da tan wannan abun halal ne a shari'o'in da suka gabata idan sallamu al kabiri idan karimi zo yana gaishe da babba yasjudu lahu suna masa sujada wala mai zal hadha jaizan haka abun ya bai kushe bai zama halal ne a wajen su min ladun adam tun lokacin annabi adam ila shari'ati isa alaihi salam har zuwa shari'ar annabi isa wa fa hurrima hadha fi hadhihi millah sai aka haramta mana wannan mu wa ju'ila sujudu muqtasan bi janabi rabbi subhanahu wa ta'ala aka mai da zama durkuso ga ubangiji ne kada yake yi saboda haka wannan shine shine wato shari'a ta manzon Allah mu yanzu shari'a lokacin mu wanda yana yi ma wani shari'a to ya dauko shari'a da ba shari'a manzon Allah ba kuma an ce nan bauta ma Allah da shari'a manzon Allah wannan shari'a manzon Muhammad rasulullah da kace la ilaha illallah zaka bauta ma da shari'a Muhammad rasulullah kuma zaka bauta ma Allah ba sai a mahanga ta manzon Allah wannan alƙawarin da kai kenan ka karya alƙawari kuma eh duk da wannan kaga mazala ai shi kansa ubangiji ya karrama shi wasu suna masa sujada din amma ba dan adam ba akwai hadisai da suke nuna cewa wato wasu daga cikin albaha'im dabbobi da duwar wasu sun dinga masa sallama wasu ma suna zuwa su matsu kusa gaban sa an samu wannan amma wannan kaga su abu a wurin su kuma su yayin da suke mazala wannan bautar shi suke yi gaishe shi suke yi an halatta musu amma kai yanzu ba halatta maka ba Ah, wannan shi ma ah, wato al'ajirri a cikin kitabu shari'a ya ruwaito da sanadinsa zuwa ga Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mah- bin Mahan daga Ar-Rabi' bin Anas daga Anas bin Malik yake cewa da khalan nabiyyu haqita lil awsabi wata hada manzo Allah ya shiga wata gona ga mun- na mutanen Madina wa ma Abu Abubakar wa Umar tare da shi akwai Abubakar da Umar fi rijalin min al-ansari a cikin gungu na mutanen Madina ah wa fil haid ghanamun a cikin wannan wato gona akwai wata tinkiya fasadat lahu sai ta zo ta yi mishi sujada aka ga kawai gashi wannan cikin ta zo ta durkusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala Abu Bakar sai Abu Bakar yace ya rasulullahi ya ba'ikin Allah kunna nahnu ahaqqu bi sujudi laka min hadha al-ghanam mu muka fi tantanta mu muka sujada akan waɗannan tumakan fa qala sai manzo Allah yace innahu la yanbaghi fi la yanbaghi fi ummati an yasuda ahadun li ahadin aini al'ummata bai kamata wani ya ma wani sujada ba yace ai shi al'ummata al'ummarsa kaga ba wa kowa ba gabaninsa wato da ana yi kenan لا يم... يتي إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد داو يا كما تولي ما ونسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا لا أمتي متي هي ممد تسجد فلا كاغا wannan abun haka yazo wannan hadisin ba shi ne shi kadai ba akwai wasu hadisan da suka zo ta hanyoyi akan da ma an sami wato taguwa ta yawan zalla sujada ta durƙusa gaban sa amma wannan takriman lin nabi sallallahu alaihi wasallam girma ba shi da gaisuwa gari shi amma ba wai dan bauta ba sauran kuma mabiyansa mu kenan mu kuma hana mu fakat kenan wannan shine kawai hujja da yasa aka hana ba wai shi dan wani abu ba dan haka dan da muke cewa wane wane da yake yin su- da- wato yake durkusa yake cewa sai ya durkusa ba ma cewa ya ta musulunci mutukar ba zuciyar shi ta- ta mai da wannan durkusa da yake yi ta zama bauta ba in kuwa ta zama bauta to wannan kuma ba abin da muka iya dole mu faɗi shari'a ne take amma in yana yin da musulman bangajiya da gaisuwa to wannan abin da yi ya yi shirka karami kuma ya kore kamalan tafiri ya kuma saba da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake ibn tamiya yake cewa wa qad katil bahaimu tasjudu nabi ai tabbas da mata an samu wasu dabbobi da suna yin manzon Allah sujada da sunan gaisuwa wal bahaimu la ta'budu illa Allah abu ne kuma sanin cewa waɗannan dabbobi ba sa bautan kowa sai Allah ta'ala fa kaifa yuqalu yalzamu min as-sujudi shay'un li shay'in ibadatuhu ta yaya za a ce kawai dan na durƙusa shikenan na na bauta ma wani dan haka kawai dan an ce mala'iku sun durƙusa ma annabi Adam ba bautar shi ba ba su bauta mishi ba sun girmama shi ne sun ba mishi bangajiya ne sun gaishe shi daga baya kuma kuma shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta nuna cewa wannan abun da ake- da ake yi ba daidai ne ba a bari kamar yadda ta haramta maka yin nafila lokacin gudowar rana da lokacin faduwar rana kamar yadda ta haramta maka eh, wato amfani da hoto amfani da hoto ka saka ka- ka zana ko ka wani abu ta haramta maka wannan kuma ka yadda kuma da can sauran shari'u suna yi wannan to wannan ma shari'a ta riga ta ce kar a kusa kowa sai ka kowa sai ya je ya samu yaransa shi kenan sai a shiga ya wasu wannan wato ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa sai a gaba kowa ya ce to daga yau shi kenan ka tsaya kyan babinka in ya tsaye in ina zaune ka zauna da ba zauna cewa baya son a dinga yi tsare a kansa baya son wannan la yaqaw ala aqibaihi rajulan man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyama falyatabawwa maq'adahu min an-nar magana baya san shi ma a daga girmama shi ta hanyar tsayuwa baya san wannan kamar yadda baya san kuma zirkusu kuma baya san tsayuwa ko a dinga tattaka ma wani baya baya so magana baya san wannan saboda kan aka je shi ke me ya ya wala yaron sai ya gane cewa ya ya wulakanta ka ba ba wani wulakanci a wannan sai ka gaya mushi yayin da baka magana su da kansa ba shi kenan ba ya so da kai bai tsaya ya kalle ya maka kirkiri yanda yaran zamu dake kallon iyayensu da rashin kunya ba amma dai magana durkusa kuma ta Allah Allah ne wannan Allah kuma ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada to da da Allah yan uwa musulmi ya kamata a kula da irin waɗannan abubuwa wannan shari'a ce ta manzon Allah ba wai ba wai zaɓi san ka bane ba ba wai zaɓi san ka ne ba kalle ka ce bari in zaɓa bari na zaɓa wancan fahimta duk wanda ya ga maka cewa fahimta kenan wai a duk samu wani da sunan gaisuwa a shari'a ma'aiki to wallahi tallahi ya ga maka hukuncinsa wannan tabbas manzon Allah ya faɗa kuma ni ba na shakka ni da ba na shakka ba sani ko ku amma ni na san ba na shakka manzon Allah ya faɗa wannan magana hadisin Abu Hurairah hadisin Bu'az hadisin Jabir hadisin Anas duk an faɗa wannan magana cewa manzon Allah ya ce kar ai wannan kuma sauran hadisai suna nuna haka abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ya taimana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a wannan tab za a tsaya kanka dade duk al'ada ce ya cinye ya ci mu hamu ma hanni da al'ada ce na'am No. No.
akwai ba sa wasu ma wata ke gane su ko wanda Allah ko su yi gaban sa suna sun ga da kansu kamar da haka haka ba ma sai su ma a cikin da su kuma ba sai su da kurji haka abu na biyu kuma abin da ya samu kuma shi ne a alashe da biyu da suwar ta bambanta da kuma su shara da ake yi dukkan bautar Allah Na.
a yadda ake shara abin mutum domin da na zo su alizam zan ga da ubangiji a wajen sujada eh idan ne haka ba su ba na
idan ne idan ne haka kaci ba idan ma ne haka kaci ba Na.
ba a ce shi da ka gero to shi kuma wannan a bangaren da suwa kuma a al'adun shafi su misali muna yin su shi duk sawa na da gane baka tabbata wanda baya da kai da alaka da kafin sa wajen sujjara misali to menene bambancin wanda ya zan gane wannan a matsayin sujjara ne wannan kuma a matsayin shari'a na shi su Wanda wanda ake a matsayin gaisuwa ba a yi sa wurin a in ka yi sa wurin bautar Allah duka ka ba ba zo ta bai ba na a shi maganan wai ka zo ka samu wani wanda yake aikin meka
sannan
Ka- ka ka-
wanda baya kirin wani sama da shi na da wanda kuma ba ba ba baya kirin sa wannan na dai gane wannan, na na dai ji na dai ji annabi ya na faɗa a maganar girmama girmama na kafa wannan ai wani abu ne da ke asali asali ne a shari'a ka hadisi da kawo laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana ya girmama na gaba da mu to amma girmamawa wannan a in ta zo da wani abin da yake shari'a ta riga yanzu ka ga girmamawa zaka zaka zaka mishi bayyana ne akan abin da yake sabo Allah dan shi kashi ya faɗa da qawatul ma khalqi fi ma asal khaliq sannan kuma magana su da kai wannan wani abu ne dama can adabi'ance an yi an aima manzo Allah kuma ana sauran sahabbai ma ba ma wai duka manzo Allah kadai ba har Hassan Basri za ka ga a majalisin sa ana sa a tambaye shi amma ba za a iya tambaye shi ba saboda kwaji da yake da shi da girma shi da ake wannan kaga girmamawa ce wannan ba a ce maka karkai wannan ba amma manzo Allah wannan amma sahabbai wannan an yi wannan saboda haka in za ka yi magana ga wanda yake na gaba da kai ka mushi da cikin ladabi in misali akwai wasu da za ka ga daga cikin magabata ma ba a iya haɗa ido da su mu ma a cikin malama akwai wanda ma ai haɗa ido da su yana mana wahala saboda yanda muke jin cewa suna da minna akan mu a yanda suke da falala akan mu sosai hada ido da su yana mana wahala so wannan abu kaga ba mu je mu tsaka wani abin da yake kuma matsala ya hana shi yanzu wannan na ce maka hadisin mu'ad shi zaka ji na kawo muku tarihin ah, Byzantines su waɗannan Byzantines din nan in ka je ka duba tarihin su su ma ba wai uku isi irin wannan da muke ba in za su gaishe za ka gaishe su yanzu dai a makarantu an jera kanta history and philosophy of science ne shi sama galibi ba mu ganin ba mu san irin wannan abubuwa amma ka je ka duba tarihi a domin civilization na mutane za ka ga su waɗannan asali ba wai duk kusawa suke ba in suka zo su ma wato da kai ne haka da ko da jiki za su ɗanyi wani sun fiya da kai haka shine mu'adh yazo zai ma manzo Allah ba wai ko ce irin nan ba manzala sai ya hana wannan ba ba durkusawa inda yake irin inda muke irin irin nan manzala ya hana wannan saboda haka shi wannan durkusan shine ake magana cewa shari'a ya zo ya riga ya hana shi to tunda ya riga ya hana ya hana siffan kuma ya hana har sunan abu in dai sunan shi durkuso ko sarki aka ba ko wani babban malami aka ba ko mahaifi aka ba duk wannan sunan shi abu shirku kuma haramun akai wannan shine abin da muke magana shi kanshi wannan hadisin mu'azu aisha me je sham kuma yana karkashin wato rumawa ne ruma kuma ba ta kusawa suke yi irin na ruku'i ba sai ka cewa ba wai ruku'i suke yi ba irin wanda muke mukama mu sa hannu wato hannun makokan biyon mu ko mu sa goshin ba kasa cewa ba ma yin wannan kuma baya sa kuma wannan abu ya zama ba su jira bane sujada ce sunanta saboda an riga an durkusa shi wannan durkusan da aka yi wato kallon kusan da gabobinka shi ake magana kuma shine abu ma'anar almasajid kamar yadda ce almasajid wannan jami'i na almasjid kamar sai ibn jubair ke faɗa almasdar wato shine a'za gabobin kaga manzo Allah bai bari an yi wannan ba tun in dai har manzo Allah ta miƙewa zai ce ka dena miƙewa shi ina ka dusa ba miƙewa yace wani ya tsaya yana yana wani miƙewa duk da wannan abun ya zama wani yayi wannan ahlus sunna su ma yanzu kowa na wani wazi haka dan ke yin tsiya kawai sai ya sa wani a bayan shi idan yana da wani wato mabiya ne da yawa ya zama in yace zai tashi da kana zuwa can za su gabata mushi lokaci babu ne ku ga ku buɗe mushi wuri imamu zuhriya da bawwabuna imamu malik da bawwabuna masu tsaye mashi kofa duk akwai wannan amma babu dalili yanzu bayan ni na kawo tajiri kamar da shafa na kawai gida na gaji ko sai da kuma ina ina daga muku hannu shi kenan za mu haɗu kuma insha Allah baki tiki ta misalla za mu sai kayan miya za mu waye to me yake kuma sai kuma in ce sai wani ya zo kawai ya yi wata mara ya zana a bayani babu da babu shi saboda haka shi ma wannan da kai ba muna magana in gargajiya ai su kansu ahli sunna mun shafa da a wurin a wurin majalisar mu da muke in ka zo ka gaba na tauhidi wannan sai wannan ba daidai bane saboda hadisai da suka zo akwai hadisin Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddi da yazo yazo yana cikin sunan Abi Dauda daga Abdullah bin Abdul As magana cewa ai ma ru'yar Nabi sallallahu alaihi wasallam taki'an qat sannan kuma aka ce a ma ru'yar Nabi ya kullu mutaki'an qat wa la yaqaw ala aqibihi rajlan mutane biyu ba sa take mishi baya to mun da muka samu take baya saboda kai kawai malami ne kawai dan yayin tsiya ka ce sai an take maka baya wani in ba take shi yana bakin ciki saboda ba take mishi ko kuma magana kuma a cikin hadisi hadisin abu mijilas abu mijilas yake cewa daga mutanen mu'awiyar bin abu sufiya ya shigo abdullahi bin zubair da amir suna zaune abdullahi bin zubair sahabi da ya shi ya sa sunna sai ya zama shi mu'awiyar khalifa ne a lokacin amir tashi ya sauyi tashi saboda girma shi sai mu'awiyar yake cewa kai ka kara mu haka na ji manzo Allah na cewa man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyamah falatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda yake son da an ganshi ai tashi yanda muke a makata mai tsam nan a girmama shi ya ce to tanadin mazaunin shi a wutan jihar ba wata shi ka je ka tariyo shi ba wannan da ba akwai alƙiyamu lahu alƙiyamu ilaihi alƙiyamu ilaihi wannan ya halatta sau da kawai da abubuwan in an so a sallama ma sunna shikenan kaga mun huta babu tawili babu darbul amsal babu almujadala bil batil alqiyas al fasid inda shaydan ya rika yi ana khairun minhu khalaqtani min nar kaga za ka kawo shi buhuri kuma shi kuma ba kawo shi ba harka addini takarkan Allah eh sai ana iya dama in bai dama kuma sai sai sai ya ji bai sa abu a zuciyarsa eh to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh